سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما عليك يا كباتي أكلم لك قريبا لقوين yau muna a biyu ga watan dulkaida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da sha tara ne ko? sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu daga mikura ne wadda an daga haka sai ta wuce bar shi shike na yayi haka bari magani muna ci gaba da tafsirar alkurani mai girma a cikin suratul ma'ida karatun baya mun tsaya daidai aya ta goma sha hudu yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta goma sha hudu Allah ta'ala ya ce wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu yasna'un Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa minal ladina qalu kuma daga waɗanda suka ce inna nasara lalle mu nasara wani akhadna mithaqahum Allah ya ce akan cewa da suka yi su nasara ne ma Allah ya ce mun karba alƙawari tunda kun ce alƙawarin mu da ku za ku taimaki Annabi Isa to ku taimaka mashi su malace fana su hazzan mimma zukiru bi sai suka mance rabo daga cikin abin da aka tunatar da su game da shi fa qaraina bainahum al'adawata wal baghdha Allah ce sai muka tunzira kiyayya da keta da gaba tsakanin su ila yawmil qiyamah ta zuwa ranar qiyama wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un Allah ce kuma da sannu sannu Allah zai ba su labarin duk abin da suka aikata malam yace ma'anar wannan aya shi ai wa kama akhadna alal yahudi kuma kamar yadda muka karba ga yahudawa al'ada alkawari wal mithaqa da kuma yarjejeniya wa kadhalika akhadna haka muka karba alkawari alal ladina qalu inna nasara akan waɗanda suka ce lalle mu masu taimako ne da Isa ibn Maryam ga Isa da Maryam wa zakku anfusahum kuma suka tsarkake kansu bil imani billah da imani da Allah cewa su mu'mine ne sun ba da gaskiya da Allah suka zanki fadin haka wa rusulihi kuma sun ba da gaskiya da manzannin Allah haka suka zanki fadi cewa dukkan manzannin Allah sun yarda da su kuma ja'u bihi sun tsarkake kansu da cewa sun yi imani da dukkan abin da manzanni suka zo da shi wa naqadul ahada sun wannan abu kuma Allah ta'ala ce sai suka saba alkawari suka warware shi bayan sun ce su masu imani da Allah ne da manzannin shi da littattafan da Allah ya ba manzanni su zo da shi ga mutane to kuma sai suka tada wannan alkawari ma'ana dai su ma kamar yahudawan suke wurin warware alkawari bana su sai suka mance hazzal nabobin ma zukiru bih daga abin da aka tunatar da su game da shi nisyanan ilmiyan mantawa ta ilimi mana karatun gaba ne sun mance shi karatun da ke cikin littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawan da suka yi imani da su sun mance karatun gaba ne duk karatun ya zube wani siyanan amaliyan da kuma mantawa ta aiki mana babu san kuma babu aiki duk gaba ne sun zunta su gaba daya bayan kuma su suka dora ma kansu cewa lalle sai sun taimaki wa Allah ya ce wa minhum man ahada Allah lana tara min fadli lana bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun daga cikin su akwai wanda ya ma Allah alkawari cewa lalle in Allah ya ba lalle sai mun yi sadaka sai mun yi taimako sai mun zama to daga cikin mutanen kwarai Allah na ba su shi kenan sai suka yi ruwa. To irin abinda su ma nasarawa suka yi kamar yadda Yahudi suka yi. Kuma irin abinda shi ma ana samun shi a cikin me al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah. Ay sallabna ba'dahum ala ba'd. Mun sallada sashin su akan sashi. shine ma dami fa aqraina muka ingiza muka tunzura su wa sara bainahum min ash-shurub ya kasance tsakanin su akwai sharrurruka da suke ta faruwa wal ihan da kuma aini abubuwa irin na gaba irin na keta irin na bakin ciki irin na kiyayya ma yaqtadi bughd ba'dihim ba'd abinda yake hukunta kiyayya sashi da sashi idan sharruka suna faruwa tsakanin ai kaga dole a samu dole a samu kiyayya dole a samu ke ta tsakanin ko ba haka ba tsakanin mai da akwai ruwa idan wani zai samu ya hana wani me zai hana yi ke ta tsakanin me zai hana me zai hana a zubar da shi saboda haka ka kwana koshi makwabcinka ya kwana da yunwa yana da diya maza yana da diya mata me zai hana waɗannan ‘ya'yan a samu wanda zai lalacewa cikinsu tun da kai ba kada abin da za ka wasu kuma kayi kayi ba ka samu ba. sharrika kenan rowa sharri ce ba daidai ba ce ka rike ka kyankyankyan da abu ka ci ka koshi alhali gabanka ko damanka ko hatsinka ko can bayanka akwai talakawa waɗanda wanda aka ci aka raga ɗin a basu ba wasu an ba su wanda za su dafa a ba su wanda aka ci aka rabi na yaran ma waɗanda yara suka ci suka yi kace kace da shi in suka samu daɗi da su to sai mu hana gaba daya sai shedan ya raya ma yanzu ka ba su irin wannan abincin yara su yi kace kace da shi ya gara ma su da shi wulakanci in ka ba su ka sai shedan kuma sai ya hana ka tunda nan wulakanci ne to ka girmama su mana amma sai ya ce kuma kakkai to abin da ke hasa kiyayya da ƙetare gaba tsakanin mu kenan Allah ya kiyaye to haka su ma sharrurruka da abubuwa irin na ƙeta da bakin ciki suka bari tsakanin sai suka haddasa musu kin junan su wa mu'adata ba'dihim ba'dhin ila yawmil qiyamah da kuma kiyayyar sashen su da sashi har zuwa ranar kiyama wa za mu mushahadu malai yace wannan al'amari ne wanda an gane shi da idan ya faru fa innan nasara domin nasarawa lam yazalu basu gushe ba wala yazalu da kuma ba za su taba gushewa ba fi bughdin a cikin gaba ba wa adawatin da kiyayya wa shiqaqin da kuma sabani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa fa aghraina bainahum al-adawa wal baghdha ila yawm al-qiyamah haka kuma abin ya faru wa sawfa yunabbihum Allah kuma da sannan Allah subhanahu wataala zai ba su labari bima kanu yasnauna da abin da suke aikatawa in kana waje ne kana ganin sai kai diban da sabuhun jami'an wa qulubum shatta kana tsammanin su wato suna rike da juna suna da hadin kai tsakanin su amma idan ka shigo ciki sai ka gane cewa ba haka nan bane idan Allah ya ba su labarin abin da suka aikata to kuma sai Allah subhanahu wataala ya masu hukuma ya masu sakamako akan abin da suka aikata mara kyawu din Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ya alal kitabi farijakum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah ta'ala ce ya alal kitabi ya kuma abuta littafi mana yahudu da nasara ce qad ja'akum rasuluna manzanmu mai girma mai daraja ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran yana muku bayanin da yawa wa yafu an kaseer kuma yana yafewa daga abubuwa ma da yawa da kuke boyewa qad ja'akum min allahi nurun haske ya zo muku daga Allah subhanahu wataala wa kitabun mubin kuma littafi wanda yake bayani dalla dalla shi ma ya zo muku mala yace lamma zakara ta'ala yayin da Allah ta'ala ya faɗi ma akhadahu Allah abinda Allah ya karbe shi alalil kitabi akan ma abu talitabi min al-yahudi wan nasara bin duka da yahudi da nasara wa annahum naqadu zalika cewa lalle su sun warware wannan alkawari da Allah ya karba gare su illa qalilan minhum sai dai kadan daga cikin su yayin da Allah ya faɗa mana haka amarahum sai Allah ya umarce su jami'an gaba daya an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba daya domin shine annabin karshe wanda Allah subhanahu wataala ya yi daga shi babu wani annabi ما كان محمد أبا أحد من رجالي ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما زال شيء كرشان نبا bayan shi babu wani annabi da Allah zai aiko to sai Allah ya ce ku da ku imani da annabi Musa ku kai imani da annabi Isa to ku kuma ku ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen annabawa wa tajja alaihi kuma Allah ta'ala ya kafa masu hujja bi ayatin da wata alama qati'atin alama wadda take mai yanke shakku dalatin kuma alamar tana yin nuni ne ala sihhati nubuwatihi a bisa ingancin annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahiya ita wannan alama din annahu yubayyinu lahum kaseeran lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu bayanin abubuwa da yawa mimma yukhfuna anin nas daga abin da suke koye ma mutane ba su bayyana ma mutane shi na sha'anin maza Allah din na sha'anin cewa maza Allah shi da annabin karshe da alamomin shi da inda za a yi zaunawa da halayen shi da ɗabi'un shi da ayyukan shi duk yana cikin littattafansu amma sai su koyi in an zo karatu sai su ce ba da shi yake ba da wani ne yake in suka ga wato lalle kai mai hankali ne ba za a ma wuri-wuri ba sai su ci ba to abin haka yake amma ka gaba daga cikin mai yake ba ka ba za mu yarda da shi ma ka ɗauke ka wawa sa ka raba ka sa abin najeriya ce ya ba da shi ba ne har yanzu bai zo ba hatta anil awam min ali millati suna boyewa har ma daga gama garin mutane waɗanda suke ma abuta addinin su ma duk suna boye masu fa idza kanu humul mushara ilaihi idan suka zamanto su ne waɗanda ake nuni zuwa gare su su waɗannan malaman nasu bil ilmi a cikin ilimi wala ilma inda ahadi kuma babu ilimi a wurin wani fi zalikal waqti a wannan lokacin babu ilimi wurin kowa kafin zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam illa ma indahu sai dai abin da ke wurin su na ilimin kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ka jin bayanin annabin karshe sai wurin su domin cikin littattafan su an riga an yi bayanin zuwa annabin karshe da alamomin shi da halayen shi da siffofin shi da komina shi da wurin da zai zamnawa da mutanen shi Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahamau bainahum waɗanda suke tare da manzalar sallallahu alaihi wasallam masu tsananin gaba ne akan kafirai masu tausayi ne tsakaninsu Uyi suna sujada ya bitaguna fadlan min Allah ridwana suna neman falala daga Allah kuma suna neman yarda daga Allah simehum fi wujuhi min athari sujudi Allah ya ce alamomin su a cikin sujada yana nan me daga cikin ainihin cikin fuskokin su a cikin me a cikin goshin sorin sujada daga cikin kowan sujada zaka gane alamunsu sai Allah ce zalika masalhu bitaure Allah ya ce wannan shine misalin sa a cikin littafin at-taura wa masalhum fil injil kuma shine misalin sa a cikin injila ba annabi shi karbi sallallahu alaihi wasallam hatta sahabban shi sai da aka bayanin yadda suke a cikin littafin at-taura da injila saboda ka in ba wurin suwalil kitab yahuda nasara ba a wancan lokacin ba za ka taba samun gamsasshen labari game da annabin karshe ba sai wurin su ba bani isra'ila bane su ko mutane ne waɗanda suka gina addinin su akan kabilanci akan shugabannin kabilunsu shugabannin addinin su dole su zama to daga cikin kabilunsu daga irinsu ba daga waje ba bal harisu alal ilmi wanda yake da kwadai akan ilimi la sabila lahu babu hanya gare shi ila idrakihi ya zuwa ya samu wannan ilimin illa minhu sai dai daga wurinsu duk kwaɗayinka da yadda kake so ka san malami a wancan lokacin ba inda za a zo a koya ma karatu don laraba ba su karatu ummiyina ne jahilai ne ba su iya rubutu su iya karatu ba saraka babu inda za ka zuwa a koya ma karatu a koya ma rubutu ka kware ka zan malami sai wurin halin kitabi to kaga kenan idan Allah ya takaice ilimi a wancan lokacin a cikin su kadai ba inda za ka samu wani malami inda ba wurin su sai mala yace to fa ityanur rasuli sallallahu alaihi wa sallam zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadha alqur'ani alazim da wannan alqur'anin mai girma alladhi bayyana bihi wanda da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma kanu yatakatamunahu bainahum abinda suka zama to suna boye majunansu tsakaninsu ana tarfa rufa da shi ba a bayyanawa in an kawo ga bayanin halayen shi da siffofin shi sai a karanta a wuce kuma za a ce mu ma muna jira kuma sun san a ina ne manzon Allah zai bayyana sallallahu alaihi wasallam wa huwa ummin alali annabi sallallahu alaihi wasallama bai rubutu ba ummi ne la yaqra bai iya karantawa wala yaktub ko ba iya rubutawa a lokacin da ya zo kuma an san cikin garin maka gaba ɗaya bai da malami babu wanda ya koya mai karatu ko rubutu to zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani mai girma yayi karatu kuma yayi bayani ma yayi bayanin abubuwan da ke cikin littattafan su kaga wannan mu'jiza ce dare dai Allah subhanahu wataala bi da manzo Allah annabi ya mai da shi malami ya mai da shi wanda ya fi kowa karatu duk shekarun da kai to manzo Allah ya zo ya wuce ka da sani in ka haife shi in ka yi cika da shi in ka yi furfura ka zuwa cikin ilimi to maza Allah rana ɗaya Allah ya sa ya wuce ka ya tsere maka ya fi karfin ka ilimi to mina dalil dalail mala yace yana daga dalilai waɗanda suka fi nuni alal qat'i bi risalati abu sa yanke hukunci da manzancin maza Allah faɗi ba malamin cikinsu malaman su ne halin kitabi kuma ba su koya ma dangin shi ɗan uwan shi ba su koya musu rubutu ko karatu ba to ko manzalan sallallahu alaihi wasallama aka wayi gari yana iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam yana karanta waɗannan ina ya samu wannan daga ikon Allah don babu wanda ya karantar da shi kuma da waya mutum ya dauki karatu dare guda yau a koya ma gobe ka tashi kana karatu a ce yau ne ka fara shiga makaranta kuma gobe a ka kana karatu yana da wahala dan karatu wahala ce gare shi sai ka yi ta nunawa jibi ma ba za ka iya karanta shi ba in ka zo wurin malam ma biya shi ga bakin ka na tarawa wani ka tashi cikin mutane ka ce karatu ba kai yau ka fara zuwa makaranta kuma gobe ka ce malam da Allah bani in biya sallah a gaba yiwu ko yana yiwa dole sai ka goge sai ka nuna karatun ya zama cikinka sai ka kware kai kadai ma sai ka ji karatun ba ka yi shi ballantana da wani da fuskokin su kenan sai ka ce sadaqallahu alazim an gama karatu shike annabi sallallahu alaihi wasallam aka waye gari kawai ya tashi yana cewa jama'a ku ba Allah ku bauta ma Allah shi kare yana karanta Qur'ani ba san wannan dalili ne da yake nuna cewa ba shi ne ya abun ba yi mashi akai waye mai Allah wadhalika mithlu sifati muhammadin fi kutubihim wannan kuma kamar bayanin siffan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu yadda yake rubuta a cikin littattafansu Allah ya faɗi siffofin shi haka manzo Allah yake gai cikin Qur'ani kaga dai bai karanta littattafan nasu ba in ya karanta wa ya karanta mashi wa ya koya mai kuma ina littafi yake cikin garin Makka ina Taura take garin Makka ba garin littafin Taura bane ba littafi ko dai cikin garin Makka babu linjila cikin garin Makka. Domin littattafai na yi na taura da linjila suna can ƙasashen bani Isra'ila. Cikin garin Makka babu wanda ya karanta su, babu wanda ya mallake su. Ballantana a ce shi koya ma'anar sallam. Wa hujjil sha'ir bihi fi kutubihim da kuma samun albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a littattafan su duk Allah yana karantawa. A cikin Alƙur'ani yake bayanin abin da ke cikin na ainihin albish warjumu malbatta na kala min Allah Allahu azizun hakim wannan aya ce cikin littattafan shiga taura akwai ta manzala yana karanta ta Allah ne ya karanta mai ita yayi ko Jibril ya koya mai ita kuma ya karanta musu suna ji wannan ya nuna cewa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce babba wada wa zalika da ire-iren wannan muna ganewa ko to duk zuwa alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yana nuna cewa lalle alqur'ani saukakken littafi ne daga wurin Allah kuma Allah ya bashi da ya zama to mu'jiza gare shi kuma cikin shi akwai abubuwa na ban mamaki masu tarin yawa alkur'ani amsaluhu ibr kulluhu ajab misala alkur'ani abin lura ne kuma dukan shi alkur'ani in suka ji qur'ani na wadi sai su yi mamaki sai su ce a'a wannan ba alkur'ani bane sai an gwada musu kuma ka ba su fassarar ayoyin na alkur'ani da turanci da wuya wani zai tsaya yana yaban alkur'ani daga nan nan ba ya ƙara suka shi wani kuma ya ce ya ma runguma addinin gaba daya ya yarda da shi ya yi imani da shi kuma so yake ya koya ya ma yi ma addinin musulunci mai aiki saboda mi alkur'ani cikin ilimin nashi na kimiyya ko na fasaha ya ma faɗa abin da shi bai taɓa sanin shi ba sadaka alkur'ani mu'jiza ce babba ba ga aljannu ba ba su yi wata wata bako da suka ji kawai suna jin alkur'ani kawai washe gari suka dawo cikin mutane suna wa'azi rabu mun ja mun ja alkur'ani na samina qur'anan ajaba ya dinar rushd fa amanna wa lan nushrika bi rabbina ahada suka zo suna tawazi da alkur'ani mai girma saboda karfin ta ay yatruku bayana ma la taqtadihi al-hikma yana barin bayanin abinda hikima bata hukunta a fade shi ba azan ba komai yake fadi saboda hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai zai fadi ba wani abin ya san shi amma ba a bukatar fadi shi sai tsallake shi kuma ana bukatar haka eh mutum dan adam in kana so ka kure shi ba wai sai kai ta zubo mai hujjoji ba hujja ɗaya bi ta isa don ba su ake ka ci mutunci shi ka wulakanta shi su ake ya gane gaskiyar da ke wurinka kuma kuma mu da irin wannan sai mun kura gaba daya sai ya rena kanshi sai kaga ya zama abin tausayi ko ba haka ake so ba su ake mutun ya lagu ya lakanta ba su ake mutun ya gane gaskiya yawa in ka gane in ka nuna mai gaskiya din nan da dalili ɗaya ko biya isa ba sai ka kure shi ba sai ya kai ba iya magana ba dalili da ka bashi na farko ya yadda na biyu ma yadda na uku to a tsaya hakan tana ga Allah ya ce wa yafu an kafi manzo Allah yana bayanin da yawa daga cikin abubuwan da suka boye dan ma yana kyale wasu da yawa kuma yana kyale saboda ba komai yake bukata ba to abin da ake rikici da jayayya akan shi sai a faɗe shi a faɗe dalilin shi in ka gane shi kenan kuma ka gane kake na to kai ka sani aiki da ita ba so ake a ci mutuncin ka ba a wulakanta ka a tirsasa ka ka kare da kanka koma ba komi ba ka zo tattauna da dan wanka dan adam gaban mutane haka shikenan ka tashi wulakantacce ana ma dariya ba haka ake so wulakanci ba da kyau baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wuri ma game da rayuwar iyalin shi rayuwar iyalin shi da Allah ya ce wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha falamma naba bi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd lokacin da Allah ya bada mai abin da ya faru sirrin da ya da matar shi ta je ta gai to sai Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah cewa sirrin da aka yi ta ji ta faki to da Allah ya sanar da shi sai manzo Allah ya kira ta ya ga mata kadan daga ciki saura kuma ya kyale malamai suka ce kenan nan ma yana nuna cewa idan ka kama matarka da laifi to wannan laifin shi ya kamata ku yi magana ba kuma suka ce dama iran nan kin yi ka dama ran nan na yanzu tunda saboda shi asiri ya toni to a tsaya kai shi ita ma haka ne ita ba ya mata laifi wannan laifin sai a tsaya kada ce dama ka tara su ka san mata in an samu namiji ce mai ce gumi shi ma irin su shi ma sai ga ya rike ce dama kin tara mun laifi kin yi kaza kin yi kaza ki dama an ce mana kaza an ce mana kaza to abin da ake so wato abokan zama ma'aurata zan kiyafi mu junansu in wani asiri ya tono wannan asirin sai a tsaya kan shi kawai domin tone-tone ba ya kyau sai su magana banza zaka Allah ya samu dace. Wani ja kun min Allah nurun, Allah ta'ala ya ce, wani haske ya zo muku daga Allah subhanahu wa ta'ala. وهو القرآن شيني القرآن بيجلما يستضاء به أنا نيمان خسيد القرآن في ظلمات الجهالة أتكن دفين جاهلتي وإماية الضلالة لكما مكانتا تبتوا da lokacin da mutum shiga dubin jahilci to alqur'ani na hiddo shi daga wannan duhun duk lokacin da mutum ya makance makanta irin tabatan kai to alqur'ani na bai doka bisa hanya ka karanta alkur'ani sai ka yi ilimi ka karanta alkur'ani sai ka samu hasken rayuwa sai ka samu daukaka wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun alkur'ani babban littafi wanda duk yana samu maka wannan abubuwa qur'ani shine ba in ka tashi kana karatun shi kamar kana hira da Allah subhanahu wa ta'ala domin magana Allah ce kake karantawa وخير جليس بل حديثه القرآن shine mafi alherin abin zaman da ba a kosawa da shi ba a kosawa da bi da zancen shi wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula kalliya ya kara a wurin Allah sai kara maka kyawu jama'a mu zan yawan karatun alkur'ani mai girma kan mu zamanto cikin mutanen da Allah ta'ala ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kaga mutun yayi sati bai karanta qur'ani sati to ko wannan mai dan rangwami ne bayan satin sai ya karanta mai dan sauki sauki ne wannan wani yayi wata shi ma mai sauki ne wani yayi shekara shi ma mai sauki ne ina ko wanda shi kwata-kwata cikin lissafin shi ba karatun Qur'ani babu shi shekara nawa za a dawo babu kawai shi لكل ما يحتاج الخلق إليه ma'ana littafi ne da yake bayanin dukkan abin da halittar Allah ta'ala suke bukata zuwa gare shi mena umuri dine na lamura addinin su gaba ɗaya duk abin da kake so yana cikin Qur'ani wa duniyahu duk abin da kake so na duniya kai yana cikin Qur'ani babu wani alkhairi wanda kake bukata zuwa gare shi ba ce alqur'ani sai da ya haska ma yadda zaka neman shi babu wani sharri da zaka guje ma ba ce sai da alqur'ani ya tsawatar da kai daga wannan sharri duk abin da mutane ke bukata a cikin addini ko duniya to akwai cikin alqur'ani min al-ilmi billahi kamar sanin Allah ka san ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه هتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah mahalicinku shine wanda ya sama ya kasa a cikin kwana nawa kwana shidda sa'an nan ya daukaka kan al'arshi kuma Allah ta'ala ce Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shine wanda babu abin bauta da gaskiya sai dai shi wanda yake rayayye wanda rayuwar shi ba ta karewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake akan kasa mai karewa ne amma Allah yana nan saboda Allah rayuwar shi ba irin rayuwar ka bace al qayyum kuma Allah shine wanda yake tsaye da zatin shi kuma yana tsaye saboda ku ya tsaya da kanshi kuma yana tsaye da ku saboda tsayuwar shi Allah ya ce la ta'khudhu sinatun wala nawm mana dai kana son ka san Allah to Allah ta'ala ya bayyana maka yadda Allah yake cikin Qur'ani ya rage gare ka ka yarda ko ka ka yarda wa asma'ihi kamar sanin sunayen Allah subhanahu wataala ga sunan barkatai da yawa ayoyin Qur'ani Allah yana cika su da sunan shi wa huwa al-aliyyul azim wa huwa samiul basir innahu kana aliman hakima ga yanan da yawa ga yanan karshen suratul hashr wallahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو العزيز الحكيم don kana son ka san sunayen Allah subhanahu wataala masu dimbin yawa to ka karanta alqur'ani zaka same su gashi nan kaga wannan dabubuwa ne da muke bukata ne a cikin addinin mu wannan abu ne da ya shafa addinin mu san Allah wanda ya halice mu wanda muke bauta mu mu san sunayen shi kan mu yarda a ce ba mu san sunayen Allah ba a ce kana musulmi ba ka yi zada suna Allah goma amma kana ya zana sunayen ‘yan kwallon Barcelona gaba ɗinsu. Ko ba haka ba? Hada hada abin nan kwacce ɗinsu ma duk kana yawan sunan shi. Kai kana yawan garuruwan ma waɗannan juwar ɗin guda sha wani abu duk kana yawan kowa da garinsu. Haka kawai ba gare ba su. Sunayen Allah baka sani ba. Baka san goma ba sunan Allah mahaliccinka. wanda shi ya kawo ka duniya shi ke ciyar da kai shi ke shayar da kai shi ke baka duk abin da kake samu daga wurin Allah ne amma baka san sunayen shi ba kwara goma to na ce ɗari ba ne nan sai ka san su to ba Barcelona ba kadai na Real Madrid ma ka sani na Chelsea ka sani na Manchester ka sani na wane ne na duk ka sani kuma in Cup man ta zo ka san na Brazil ka san na France kasan na Ingila, kasan na Belgium, kasan na Spain, kasan na ina ne duk kasan. Haka kawai ba kirra ba su bai, ba abin da ya haɗa ka da su. Amma da sai gari ki. kaga mutum duk wata uku ko wata wani sai ya je umara amma ka tare shi bakin kowa ka ama ka ce sai ka gaya mana suna Allah goma in ba haka ba shaki kaza ne gashi umara gari ba kokarin da yake ka biya kuɗi wajen miliyan guda ka je ka dawo da Allah kana da wannan kokarin na ibada amma baka da kokarin rike sunayen Allah to ina sunayen annabawa da ina sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike biyar cikin su wannan da aiki ne mai sauki me yasa saboda wadancan ya aka kare su wato damuwarka da wasanni na rayuwar duniya yayi muhimmanci wurin ka da ka damu da Allah subhanahu wataala da manzon shi shi kuma Allah ka san shine babban masoyinka manzo Allah shine babban masoyinka bayan Allah to ina kuma littafin ka na alqur'ani ya ce shi ma ka rike sunayen shi guda biyar aiki aiki ne fa kuma wannan da abu ne da ya zama dole sai mun yi ina abokan manzo Allah almajiran shi waɗanda suka yi zama da shi kalibobin nan guda hudu Allah kace mu mutane musulmi masallata ka tara bakin kowa su faɗe su duk wanda za ta sai ya faɗi kuma haka bai koma cike zanna sai dai zanna saboda Allah jama'a kuma da abubuwan su ne addininmu su ne waɗanda in muka mutu za su amfani mu su ne aikin da za mu yi muna da rai za mu aiki ba sai mun mutu ba kun mutu ba mai aiki ba wanda zai mana aiki shi kenan sai abin da ka shibka ba shine za ka girba cikin kabarinka shine za ka tashi ranar alkiyama tare da shi ku gyara ta yamma jama'a Allah ya samu dace wasifati da kuma sifofin Allah ya ma san me za cewa aikin Allah cikin shi akwai mi akwai kashewa akwai rayawa akwai ba da arziki akwai halitta ta ayyuka ne na Allah to ka rike ko guda ɗaya an ce me yake Allah ka ce rayawa shikenan wa min al-ilmi sa'annan kuma alqur'ani yana bayanin abubuwa na ilimi na sani bi ahkami shar'iyya game da hukunce-hukuncen alkurani da shari'a wa ahkami aljazaiya da kuma hukunce-hukuncen Allah subhanahu wataala na sakamako hukunce-hukuncen shari'a sune kamar sallah kamar azumi yadda za a yi su kamar zakka kamar umara kamar zamantakewa zama da iyaye zama da iyali zama da iya zama da makwabta kamar aure kamar saki kamar cinikayya kamar ba da jingina waɗannan hukunce-hukunce ne na shari'a akwai kuma hukunce-hukunce na sakayya cewa duk wanda ya mai kyau ga abin da Allah zai mishi duk wanda ya mara kyau ga abin da Allah zai mishi duk cikin alkurani akwai waɗannan bayanan Allah kara mana imani da alkurani summa zakara sannan Allah ta'ala ya faɗi man alladhi yahtadi bi hadha alquran wane ne wanda yake shiriwa da alkurani wa ma huwa sababu kuma menene dalili menene mafari allazi min al-abd wanda yake yitawa daga wurin bawa bi husuli zalika domin samun shari'a din wace shari'a da alqur'ani sannan kuma menene zakai wanda zaka samu shari'a ta alqur'ani fa qala sai Allah ta'ala ce ya dibi Allah da alqur'ani ne Allah yake shiryar da man ittaba'a ridwanahu wanda ya bi yardan Allah subhanahu wataala subulas salami hanyoyin musulunci hanyoyin aminci da zaman lafiya hanyoyin kwanciyar hankali ba na hanyoyin addinin gaba daya an yadi bihi da alkur'ani ne yake shirya manishtahada wanda ya bada kokari sai kai kokari ko walladina jahadu fina la nadiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin Allah ya ce waɗanda suka yi kokari saboda mu lalle sai mun shirye da su hanyoyin mu kuma ku sani cewa lalle Allah ta'ala yana tare da masu kyautatawa raka sai ka tashi sai kai kokari jazan bi makami ya amaluna ko ba haka ba yawa kamar kudi ne ba za ka same su ba sai ka neme su kamar ilimi ne ba za ka same shi ba sai ka nema kamar aure yadda jira Allah kawo ya sadaka jama ta zama dole sai ka tashi ka nema jin nauyin ka jin koyar ka dole dai yawa sai ka je ka nemi aure sannan za ka samu kamar haihuwa ce baka yi aure ba za ka yau ba ka ba za ka shirye ba sai ka tashi tsaye sai ka nemi shari'a wa harasa ala bulughi mardatillah sai mutum yayi fadai akan cimma yardan Allah subhanahu wataala wa sara qasduhu hasana kuma mutum ya zamanto manufa shi mai kyau ce kana da manufa mai kyau game da duk abin da kake zuwa makarantar da kake zuwa masallaci zuwa wurin wa'azi manufarka mai kyau ce haka ya kamata musulmi ya zamanto manufar shi shine sa addini ba wata manufa gare ka wani yana yi zuwa makaranta ce tun da dai ba ni da koyi bari inda maganin dai kayan zanna ba a ka tai don ka samu lada kuma don ka samu shirya don ka saurari addinin ka ka kara gane shi kuma ka tai don Allah ya biya ka wani yana iya tafiya saboda ni saboda dare da ya tashi nema wani makami a ce yana zuwa makaranta shi manufar shi kenan to ba su duk waɗannan manufofin na banza ne addinin musulunci ba a neman duniya da shi ya yi ƙarhin duniya duniya kaskantacciya ce wala baka ga mutane ga sunan da ya taba ba ruwansu da Allah ko kuma kai sai ka zo ta addinin zaka samunta saboda kare na addinin ka ka sani cewa duk lokacin da ka nemi aikin addini da duniya to ba ka da komai wurin Allah subhanahu wataala man bi yabtaghi dunya fa laysa lahu yawm al-qiyamati min hadin wala qasam ba ka da rabon komai ba ka da rabo wurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce man kana yurid al-ajila ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yasla madhura ya wuce a nemi duniya da shi sai dai a nemi aljanna da shi da haka dole manufan mutum da zaman tana da kyawu idan mutum ya yi haka to Allah ta'ala zai shirye da shi subular salam hanyoyin shirya allati tusallimu sahibaha min al'azab wadda za ta kubutar da mai ita daga azaba wa tusiluhu kuma ta isar da mutum ila daris salam ya zuwa gidan zaman lafiya gidan aljanna ba a fada aljanna ba tashin hankali ba fitina ba fada ba kiyayya ba keta ba kajin haushin kowa aljanna saboda tsananin zaman lafiya aljanna wanda zana ba fi sudurin min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin saboda ka aljanna gidan zaman lafiya ne lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun Allah ya ce aljanna gidan zaman lafiya ne ta tabbata ga waɗanda suka bada gaskiya ga Allah kuma Allah shine majibincin su saboda abin da suka aikata Allah zai ba su aljanna gidan zaman lafiya saboda haka idan ka yi kokari dan Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala zai nuna maka hanyoyin zaman lafiya waɗanda za su kubutar da kai daga samun azaba duniya da lahira sa'annan kuma za su isar da kai ranar alkiyama zuwa gidan zaman lafiya gidan aljanna wa huwa al-ilmu bil haqq shine sanin gaskiya wal amalu bihi da kuma yin aiki da gaskiya me menene hanyoyin gaskiya din shine ka san gaskiya hanyoyin zaman lafiya ka san gaskiya kuma ka yi aiki da ita ita gaskiya ana sanin ta ne ba dan kawai in rike ta ga kaina ba dan in hito da ita in yi aiki da ita a wurin bature a wurin masanin ilimin zamani idan kana da ilimi cikin kankabe hito kararra aikin banza ka yi da dama ba kai ba da yayi ko ba haka bane wa khairu wani malami ya ce wa khairu minka allau jahilta dama ka zama jahili da ya fi alheri wanda yake da ilimi ilimin baya bayyana to gara jahili da shi shi ilimi da ma ana neman shi ne da a yana abu ba da ya duba kawai ka samu jirgege riga ka sa kawai in kai dai ilimin zamani ne ka samu karabat ka daura ka maji ka ci zuba ba mai karuwa da ilimin ka kada ka sanar da su abin da ka sani shine amfanin karatu in kuma na hitowa ya aiki ne a sarrafa sabuwa kai ma ka hito ka sarrafa ka karar da al'umma to haka shi ma ilimin addinin musulunci ana shi ne don ka iya tsarki ka iya arwala ka iya tsarkin zuciya ka iya tsarkin gaɓoɓinka ka iya tsarkin bakinka da ana yin ilimin addini ne domin wannan ba wani shi ne kawai dan shi kenan na sani ba in na zo sallah sallar da na karanta da ba wadda nake da ba kaga ai an yi ba ai muke in na zo tsarki hakan zan tashi bawali na kasa cikin jikina ban wanke ba kawai shikenan ai ni masani ne na iya ba wani kayan gidanku ne kayan Allah ne Allah ba zai karba gare ka ba sai kai ma yadda Allah subhanahu wataala ce kai mishi ijmalan wa tafsilan dunkulewa da rarrabewa Ma'ana ka san ilimi a dunkule kuma ka san ilimi rarrabe abin da yake bukata a dunkule ka bar shi a dunkule wanda yake bukata a warware shi ka warware shi ka san shi a warware dalla dalla wa yukhrijuhum kuma Allah subhanahu wataala zai fitar da su min zulumatil kufri daga dufai na kafirci kafirci duhu ne kuma ba dai ba wal bid'a da kuma ainihin dufai na bid'a kirkiran abin da ba ya cika addinin musulunci wanda baya da asali a cikin addinin musulunci wanda Allah bai ci ai manzo Allah bai ci ai ba wal ma'siya da kuma dufai na saban Allah saban Allah maduhu ne babu asali a cikin shi wal jali da kuma jahilci shi ma jahilci duhu ne wal ghaflati da kuma rabkana duk waɗannan dufai ne ga rabkana ga ka sa ba amma ka shagalta daga barin shi saboda mi kana ganin baka da wata bukata gare shi ko gafala kenan ka zo wurin bacci kawai ka kwanta kamar kamar dabba kawai ka kwanta ba za ka yi alwala ba ba za ka yi zikirin Allah ba ka kwanta haka nan kuma ka tashi haka nan kuma ka san ana yi kuma ka iya kawai ka kwancin ka kuma babu wani dalili da ya hana karam kana kenan ka tashi da saba ka addu'a za ka yi ta daga gida ba addu'a za ka shiga gida ba addu'a za ka shiga kasuwa za ka fita ba addu'a ka zo ka wuce mutane ba ka gaida su durrab kana ci duka Allah ta ce wala takun min al-ghafilin kada ka zamanto daga cikin waɗanda suka rabkana sun sa abin amma sun bar aiki da shi ila nuril ina zuwa ila nuril imani was sunna zai fitar da su daga dukkan waɗannan abubuwa ya zuwa hasken imani da sunna watta'ati wal ilm da kuma hasken da'a ga Allah da manzon shi da kuma hasken ilimi wa zikr ya kuma hasken ambatan Allah wa kullu hadhihi hidayah bi idnillah dukkan wannan shirye za ta tabbata ne da izinin Allah subhanahu wataala alladhi ma sha'a kana Allah wanda in ya so abu sai ya kasance wa ma lam yasha lam yakun in kuma Allah bai so abu ba ba yadda zai kasancewa wa yadi ila siratin mustaqim kuma yana shirye da su zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya Allah ya sanya mu cikin irinsu. Allah ya kare mu daga sabanin irinsu. bayan haka sai Allah subhanahu wataala kuma yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ta'ala yace lalle waɗanda suka ce lalle Allah ta'ala shine al-masih dan maryam Allah yace waɗannan kafirai ne sun kafirta da wannan magana da suka yi Qul faman yamliku min Allah shay'an Allah ta'ala ce ka ga musu wane ne wanda ya mallaki wani abu daga Allah in arada an yulika almasih ibn maryam idan Allah ta'ala ya nufi halakar da masihu dan maryam wa ummuhu da mahaifiyar shi man fil ardi jami'a da wanda yake cikin kasa baki daya walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha kuma abinda ke tsakanin halittar mulkin sammai bakwai da kasai bakwai da tsakaninsu duka na Allah yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya so ya halitta. Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wataala mai iko ne abu sadikan komi. Lamma zakara ta'ala mana yace yayin da Allah ya bari akhdal mithaq karban alkawari da yi. Alalil kitabai ne akuma abu ta littafi guda biyu. Wa annahum lam yaqumu bihi cewa lalle su basu tashi tsaye da wannan alkawarin da suka yi da Allah bal na qadu warware alkawarin suka yi zakara aqwalahum ash-shari'a bayan haka sai Allah ya faɗi mugayen maganganun fa zakara qawlan nasara sai Allah ya faɗi maganar nasara alqawl alladhi ma qalahu ahadun ghayruhu maganar da tunda ake babu wanda ya taba faɗin irin ta umba su ba so ne farkon wanda ya faɗi wannan bi anna Allah huwa al-masih ibn maryam cewa Allah dai wanda ake bauta to shine masihu dan maryam kaga wannan magana su suka fara dalilin shubhasu suka faɗi wannan magana cewa annahu shi annabi isa wulida min ghairi abin wai an haife shi ba uba shi yasa fa taqadu fihi sai suka kudirce a cikin annabi isa da litiqad al-batila wannan kudircewa wadda take muguwa ma anna hawa'a nadhiruhu tare da cewa hawa'u mata annabi adam irin shi ce shi an haife shi ba uba ita kuma an yi ta ba uba ita namiji ne ya yi ita ubanta namiji ne shi kare kawai kamar yanda shi ma mahaifiye shi ita kadai ce uwar shi kuma ita ce uban shi khuliqat bila um domin ita hawwa an ahita babu uwa wa adamu aula minhu to kuma annabi adam ma yafi annabi isa dacewa da wannan magana da suke me yasa khuliqa bila abin wala ummin an haife shi ba uba ba uwa hau shi ba da uwa ba da uwa to shi wane ne baban shi kuma wace ce mahaifin shi ka taba jin baban shi sai dai muwa ce mana bani adama ya bina adam ya kai dan adam amma shi adam sai dai a kira shi da adam fa Allah dawo fihi mal ilahiyya to dan me ba su yi kirarin allanci ba a cikin annabi adam da kuma ta shawwa kamar da hawa fil masih kamar yadda suka yi kirarin allanci din a cikin annabi isa almasih badalla malaji sai nuna la anna qawluhum akan cewa lalle magana su ittiba'u hawan bin son zuciya ne kawai min ghairi burhanin ba tare da wani dalili ba wala shubha kuma babu ma shubha a ciki domin shubha da suka kawo to akwai wadda ta fi ta karfi a cikin annabi adam faradallahu alaihi sai Allah ta'ala ya mida musu martani bi adillatin aqliyatin wadiha da dalilai na hankali bayyanannu wa qala sai Allah ta'ala ya ce qul faman yamliku min Allah shay'an kace musu wane ne wanda yake mallaka wani abu daga Allah in arada in Allah ya dafi an yulika almasih ibn maryama ya halakar da almasih dan maryam wa ummuhu da mahaifiyar shi wa man fil ardi jami'a da wanda ke cikin duniya gaba daya idan Allah ta'ala ya so ya halaka su wane ne wanda ya saya fa idza kana almadhkuruna idan wadanda aka fara din nan lam tina indahum yamna'uhum babu kiyawa a wurin su wanda za ta hana su law arada Allah an yulikahum in Allah ya so ya halaka su wala qudrata lahum kuma babu iko gare su wala dalika akan wannan dalla to wannan yayi nuni ala qudrati ilahiyati man la yamtani min al-ilah akan ainihin bacewan allancin wanda bai iya hana kanshi daga halaka ko ba haka ba annabi isa alayhi salam ya rasu rasuwar da ta dace da girman shi ko Allah ya dauke shi ko ba haka ba Allah ya dauke shi barrafa'ahu Allah ilai Allah ya dauke shi zuwa gare shi wa ya dauke shi Allah kaga shi ba Allah bane wala fi quwwatihi shay'un min al-fikak kuma cikin karfin shi babu wani abu na kwancewa na silbewa ya kwace ma Allah subhanahu wataala ba shi sa ibn al-qayyim a cikin littafin shi Qasatul Lafani yace ya kulla wani babi baban magana cewa annabi isa alaihi Allah ne ba gaskiya bane yace au badal masihi lana su'alu kai ku masu bauta yasa muna neman jawabin shi daga wanda ya gane jawab amsa wanda ya gane tambaya idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin idan Allah ya mutu da aikin wasu mutane amma tuhu su mutane su suka kashe Allah fa hal hada ilahun ci anya ka wannan Allah gaskiya ne Allah ya mutu to wa zai rike duniya wa in sakhita alladhi fa'aluhu fihi idan kuma abin da suka aikata ya bata mishi rai shin sun sami yarda shi ne daga baya ko ya akai yace wani Allah ne ya zama cikin ciki cikin fitsari da bawali ya bawali ya bayan gari wata tara a lokacin wake rike da duniya shi yana can cikin ciki baraka nabi isa alayhi salam ba Allah bane bawan Allah ne wa min aladillati kuma daga cikin dalilan da suke nuna cewa ba gaskiya bane anna lillahi wahdahu mulku samawati mulku samawati wal ardh mulkin sammai bakwai da kasai bakwai na Allah ne shi kare bai da abokin tarayya ya tasarrafu fihim bi hukmihi al-kauni wa shar'i Allah ta'ala yana yadda ya ga dama a cikin sammai bakwai da kasai bakwai da hukuncin shi na halitta da kuma hukuncin shi na shari'a wal jazai da kuma hukuncin shi na sakayya wa hum mamlukuna mallaka Allah mudabbaruna kuma Allah ne yake tahiyar da su Fale ya riku, shin ko ya dace an ya kunan mamlukul abdul faqiru wanda aka mallaka bawa mabukaci ilahan ya zamanto abin bauta ma'budan wanda ake bauta mashi ganiyan mawadaci min kulli wajen ta kowace huska yana yiwa a ce dan adam wanda Allah ya halitta kuma ya zamanto Allah kuma ya wadatu ta ko ina kamar yadda Allah ya wadatu ta ko ina kasan shi Allah ya wadata ta ko'ina. Ba za ka taba samun wanda ya wadata ta ko'ina ba, duk mawadaci yana bukata wurin babban mawadaci Allah. Duka, duk wadatar ka so kake Allah ya ƙaru, cewa ne kake Allah ya ƙaru. Kuma nema kake, in ma ba ka yi imani da Allah ba, kai kafiri ne, can ta gariya. To, kullum nema kake, ba ka samu ba, ba wanda ya taba samun duniya. kowa ne ma yake wanda kudin shi suna iya cika garin maradi ne ma yake a yanzu bai samu mutum zai da su saboda mai saboda ma ba wadacin ba ne wadata ce ta suna ba ta gaskiya ba ce daga mutum malam da gida dubu banda ma cikin kasarsa yana da gidaje kasashe barkatai amma har yanzu ne ma yake insha Allah ta'ala tintintin da ma mawadaci kuma shine yake ba kowa hada min aqamil mahal kala yace wannan yana daga mafi girma abinda bai yiwa a ce mahaluki ya zama to abin bauta kuma mawadaci ta ko ina wala wajha kuma babu wani dalilin istighrabi ga yin mamakin su ne khalqil masih game da halittan almasihu isa ibn maryam isa dan maryam min ghairi abin ba tare da uba ba ba wani abin mamaki za a yi a samu dan ba ta hanyar mi ba uba ba sai da uba sai da uwa Allah ya ce masu toga ba wa rana annabi isa ba da uba ku maida shi kakku kakku bari yayi rayuwa me yasa fa inna allaha yakhluqu ma yasha domin Allah ta'ala yana halitta abin da yaso ya halitta in sha'a in Allah ya ga dama sai halitta min abin wa ummin daga uwa da uba ka sai sha'in Allah ya ga dama kuma min abin bila ummin sai Allah ya halicci mutum daga uba ba tare da bila abin sai ya halicci da daga uwa babu uba ga isa kama annabi isa Allah ya khluqu ma yasha me na mamaki ku sai ba mamaki game da ikon Allah inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun misali annabi isa kaman misali annabi adam Allah ya halice shi daga ƙasa shi annabi adam sannan Allah ya ce mai ka zamanto adam sai zamanto adam kaji yadda isa ya zamanto da da kalma daga Allah wa kalimatin minhu ko to haka shi ma annabi adam haka mu ma dukkan mu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول هكا الله سبحانه وتعالى يجي to in sha in Allah ya ga dama kuma min ghairi abin wala ummin ka adam sai Allah ya halici ba uwa ba uba annabi adam sau da ka baya da uwa kuma baya da uba kuma za ka faɗo washi to ƙasa ce to waye uban Allah ne hikima da Allah ya ce ina masala isa ina Allah ka masali adam ai zaman to annabi adam cikin alqur'ani Allah ya faɗi shi so 25 shi ma annabi isa haka dukkan su kowa so 25 kuma daidai inda Allah ya ce inna masala isa inda Allah ka masali yadda annabi isa yake haka annabi adam yake yadda haka bare so 25 haka shi ma haka bare so 25 Allah ya kara mana imani ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci dukkan marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya Allah suna nan tare da mu ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka sa albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu da abin da muka saka bana alkhairi Allah ka sa mu same shi da abin da muke tsoro ya same mu na sharri Allah ka tsare mu da gari shi Allah Allah ka kare mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ka raba su da gurbacewar tarbiyya Allah Allah ka hada su da shari'a ta addinin musulunci Allah Allah ka ba su ilimin da zai amfani iyayensu da daga makircin masu makirci Allah Allah ka sabu ka tsare mana ita ka kare mana ita ya Allah daga dukkan mugaye makirai masu kaidi ya Allah duk wani makirci da ake kulla maka sabu ko kaidi ya Allah Allah masu kulla ka shirye da su Allah ka shirye da su Allah ka sa su gane cewa kansu suke yi mai Allah ba kasar su ba in ko ba su shirewa Allah ka kare mana makircin su da kaidin su ya Allah da duk wani sharri da suke kulla mana ya Allah shugabannin ma Allah kara musu gaskiya da rikon amana Allah ka kara musu tausayin talakawa ya Allah Allah ka kara musu nanin abin da za su yi domin amfanin al'umma su ya Allah Allah ka kare su daga mugayen mashawarta ya Allah kare su da mashawarta na gari ya Allah waɗanda za su ba su shawarar da za ta kawo makasar nan tamu ci gaba ya Allah jami'an tsaron madina suke Allah ka tsare su ya Allah Allah ka kare mana su ya Allah ka kare su daga harare yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka tsare su ya Allah da tsaronka ya Allah da su da waɗanda suke tsaro duka Allah ka tsare su gaba ɗaya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rafa Allah ka sa su huta yan kasuwan mu kanana da banya Allah ka taimaka musu ya Allah dukkan matsalolin da suke ciki Allah ka yaye musu ya Allah akwai yan kasuwa da yawa waɗanda abubuwan kasuwancin su sun kare gaba ɗaya ba su da komai Allah ka ba su ya Allah akwai waɗanda suna ragewa Allah ka kara musu ya Allah akwai wanda karuwa suke Allah ka kara musu albarka cikin abin da kake kara musu ya Allah masu zaman banza Allah ka ba su aiki mai albarka waɗanda suke zaman kashe wando Allah ka basu kasuwanci mai albarka ya Allah Allah ka kawo masu karshen zaman banza da ya masa yawa ya Allah Allah ka amsa mana roƙon mai Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah garin nan namu Allah ka kawo arziki a cikin shi Allah Allah ka maido hada hada da aka saba a garin nan namu ya Allah ta arziki ya Allah mutane da yawa da suke taimakon bayan Allah suke ɗaukar ɗawainiyar iyalinsu yanzu zaman to ne ma suke a ɗaukar musu ya Allah Allah ka maido masu da abin da suka rasa ya Allah gaido alkhairin da muka rasa garin nan namu ya Allah Allah abubuwan suka bace na hada hada na ci gaba ya Allah ka dawo da su garin nan namu ya Allah garin nan namu ya Allah da jawohin mu gaba da kasan mu gaba da ya Allah Allah ka sa kasan mu ta ci gaba ya Allah Allah duk wani ci gaba da za ya Allah ka sa mu ne gaba gaba a cikin shi ya Allah Allah ka kara mana imani ka kara mana hadin kai ya Allah da son junan mu da tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka dauka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين